صلاتك قائما في الأجر قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور حاء قال وحدثنا أبو موسى قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور منصور حاء قال وحدثنا بندار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن هلال بن إسحاق عن أبي عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال هلال من أنا شيء يساف أنا شيء يساف من كسر والفتح نياؤه كون يا إن كنت غري نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا قلت حدثت أنك تقول إن صلاة إن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم قال أجل ولكني لست كأحد منكم هذا لفظ حديث أبي موسى ولم يقل بندار قال أجل باب التفريع في الصلاة إذا صلى المرء جالسا التربي باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسا شين زمن تامتي لا إلهم عند زمن
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو داود الجعفري حا قال وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا باب إباحة الصلاة باب إباحة صلاة التطوع جالسا نعم.
وإن لم يكن في المرء إلا من مرض لا يقدر على الصلاة قائما نعم قال حدثنا محمد- يا يا نعم.
نعم تمام نعم نعم to ya ita ya danganta ya yi in suna iya gaskiya ya yi amma wani kuma bai iya Eh, malala dai ba mu laya da zaman laya wani din kujerar ne ita ce dole wani kuma malamin ya zai a kujera zai iya tashi tsaye
ai mun da kana ta tsaye sai ka ta tsaye yana saboda ko in ba ka iya eh sujjada amma sai ya miƙe wa tsaye eh yana iya akwai sai wajen can rukui bai ya dole sai zana kujera amma dai na ji malamin mu ah, Professor Abdul Razzaq dan dan Abdul Abdul- ah, Musa Abbas yana dan jan hankali waɗanda in dai kana yi wani abu cikin ibada sallah to kai kakka sake sai abin da baka iya sannan ya jawo hankali na ji shi ne a a shi karatun sai na jin bara ne ko bana wajen karatun Ma- madina yana jan hankali cewa da yawa wasu din in ka san kana ya tashi da sallah to ka tashi in ba ka iya ruku'i dai ko ba ka iya sujuda to ka zanna bis kujera amma duk abin da kaka iyawa ba ka yi ba to akwai matsala sai a kiyaye eh a ya danganta wani yana iya wani bai iya gaskiya Hmm. wani abin da kawo haruwa wani nauyin jiki ga da kai mata akwai su za ga larabawan nan ai abin yana da waya kwarai amma duk wanda zai iya tarabbu'i to ya yi zanna ya- to ya yi shi bisa ga zama bisa kujera eh sai ya zanna ya bi sallan kwarai yanzu matsaloli da ake ciki kawai da kun ka sani duniyar yanzu ciwon ƙahu wannan yanzu ya yi yawa sosai a ga har yara ma ya kama ba ma da tisha ba ƙawahu ƙawahu daga abuwa Allah ka ba mu lahiya da zaman lahiya da gama lahiya da abinda lahiya za ta ci na ka yayi muna a wannan ƙasa mai albarka Najeriya muna jiya muna cikin abin ga an ka sa shata wani dan waka ciya ina muna murna Najeriya mina nishi me yace na waka shata arewa Najeriya mu akwai daɗi to sai wani ka sai musu in ce wallahi Najeriya tana da daɗi duk wanga matsala ku ta ku jiya ba wasu ki yana da rijiya mun ki da yawa abubuwa da suka faru na tattalin arziki in ka jiya wallahi cikin daɗi muke duk da muna gani wannan kuma gashi na Allah ya fara tallaban naira ta fara ƙarfi ta abin gama na ji wannan ta su ba su gane ƙarfin ta ba har yanzu kaza wai cikin mako biyu sai ka duk abu ya koma noma mutanen nan Najeriya bai ba da uzuri aka waji mu ta addu'a Allah subhanahu wataala ya mu shugabanni mu jagora amin da zama alheri ga al'umma kuma mai tsoro ko Allah ya wadatar da mu daga kowa sai ga rai ka kasa Allah gaba ka huta amma kana cikin alheri al'umma na ciki ba ka cika da yadda hannuwa ba shi kai ko da kana ganin kai wai ka haiti wallahi ba ka yi ta ba don mutum kake cikin mutane samun su samun kari rashin su rashin kari ka wannan kasa akwai alkhairi ba ma magana addini da da uwa uba ko saudiya ba mu cire ma wallah ƙwarai inda su hukuma ma ka mu ko nan ba hukuman ma mutane da kansu lokacin malamai na zuwa daga madina suna mamaki sun ka zo kano nan da sauran wurare ce ya ba wata hukuma amma don jama'a ko iman sallah ce cika ya baƙi suna mamaki ba wanda ka hana su amma saboda yau da kullum da alkhairan da ce irin wanga gashi ga mun inda waga damat yanzu bisa da ba ta yi ba wani dan waka gaya mai in za su daura koyi suka yi malaman suna koye kuma littafin da za a karatu ba wani littafi ba ne wanda an suka nan da aƙida ne usulul salasa ko irin abu wani na gaya mu cikin malamin ya ce mata ce ko shi ke hijabi take gida saboda kawai ana iya zuwa kwaran a kai musu hari a ce a ce binciken kayan ba ruwansu ko ya ga su iske mata wallahi in ka ji abubuwan mana babu abin nan ba magana irin su tunisiya to tunisiya irin su abubuwa in ka ga bari to mugu malami ne wanda ka gyara musu har maroko duka amma wannan kasa ta malam wallahi muna ci alkhairi mu ta addu'a mu gode ma Allah ya ƙara muna shakartu la azidannakum mun san muna da matsaloli amma da gode ma Allah shi zai Allah zai kawo mana mahita Allah kawo wannan kasa mafita halin tattalin arziki da rashin zama lafiya abu wani muke ciki da kashe kashe Allah ka yayi muna da damuna da amuna ya Allah shi kake na
babu ibahatu salati tatawwu'i jalisa wa in lam yakun bil mar'i illatun min maradin la yaqdiru ala al-qiyam ala salati qa'ima قال حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج حا قال وحدثنا محمد بن سنان القزاز ومحمد بن سدران ومحمد بن سدران قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان من أكثر صلاته جالسا وقال ابن رافع وابن, وابن سدران حتى كان كثير من صلاته وهو جالس ƙarshen rayuwarsu kenan باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إنما كان يكثر من التطوع جالسا وإن لم يكن به مرض بعدما أسن وحطمت وحطمه الناس.
mutane sun ga tattake shi saboda hidimar jama'a manzon rahama komi nashi komi nashi na jama'a ne malamai suka ce ba a taba ba kuma ba za a yi ba irin manzon rahama saboda ba wanda rayuwar shi take limin layi da aka ce ya komi na shiga na a waiwai sai manzo rama kuma babu aibi guda gida da daji ba mata su faɗi gida in ya fita sahabbai yaƙi ina ne ba abinda an ka bari kanka da lakon fi rasulullah usatu hasana manzo rama dai haka babu aibi komi na shi su ya annabi yayi da kaji za ka ji in kana cikin hali annabi gashi yayi gida ne mu'amala ce addini ne sallar da ya kai mi ya kai kwanci da iyali ne duk komi sallallahu alaihi wasallam kuma babu aibi daya sallallahu alaihi wasallam to shi dai haka da haka hada muhunnas komi yana nan mutane ya rasulullah kaza wannan ga kawaya su zo su ta daga sauti gida ya to na muhammadu ya yi bisa hanya wanga arabi ya ja mahaifinsa har ya kama mai ka bani abu kaza ce ku bashi ayi kaza haka rayuwar haka ya tayinta sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan abun dole ya tabe shi dan adam ne shine adamuhun nas hmm وما فقد الماضي مثل محمد sallallahu alaihi wasallam وما مثله حتى القيامة يفقد kware wannan gaskiya ne قال حدثنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة حا قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس بعدما دخل في السن فإذا ko ba لقي zan ce muku shekara har 63 ne kawai yayi in ba dan hidan mutane ba gali 63 in ba ka abin ga ka ga ba ba abin ga ba inda ka kai 70 ma ka ce to 63 ka hai ma 63 abin fara faro to yana wajen 60
فإذا لقي فإذا لقي من السورة ثلاثون أو أربع فإذا بقي من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأها ثم ركع ko tsayar tashi wadda kai zai ka kai kokari ka karanta aya 30 tsaye to shi wa dalili ne na nauyin jiki yasa ya ka tashi karanta 30 ne in yana zannan to zai karanta he da 100 to in yayi sannan zai tashi je ya ruku'i sai dan tsaya yayi 30 da tsaye ko 40 sannan ya ruku'i sallallahu alaihi wasallam
غير أن عليا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا دخل في السن kaje قال حدثنا بندار قال أخبرنا يحيى قال حدثنا كهمس da haka mutum in ya shiga wasu abubuwa to ya rage wasu shugul jikinka bai ɗauka wasu abubuwa ƙwarai kakka ce ai kai ka saba akwai wani malami Allah shahi masa na magana na aikin haji shi ya ce lokaci yana gaya tai yana dawafi so bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai shi to amma ina yanzu shi ga ta malam ka dan sauƙaƙa mu kan kasuwa ta hu in ka ce wani abu sai ka yi hankali in kana da dama musamman ku shabab yanzu kuna ci yanzu kuka yi abubuwa Allah dama ce ni'imata ne wa gabunu bihima as-sihhatu wal farag ana kuna da faraga kuna da lafiya ku ci gajiyar eh, kun dawo ba lafiyar to kasa kasa gashi yana neman kabarinsa wa man nu'ammirhu الخلق kaga mu ce ya duko kare sai an kai wa kashin ne ya duka wallahi malam ya shi darasi ga mai hankali za ka yi samari ku ci gaje ga kuna masha Allah mu haddata da zo to ka a taya ta wasu abubuwa a yi kayan lokaci ya zo in ko kuma kana cikin makurciyar tun da mutuwar ko zuwa ta kai ba dole ka kai zuwan ba kwarai ba wanda an kai da shi fata ta gari shi amma kakka yi kwance sai in ni tsuha zan gyara wacce ma za ka tsuha
قال وحدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليا عن الجريري كلاهما عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدة قالت بعدما حكمه الناس kajiya وقال الدورقي قالت نعم بعدما حكمه الناس
to shi manzon rahama shi a komi fa shine liman shine komanda shine shine shine komi tunda abin koyi ne dole shi ana koyi da shi don haka dole shiga ga komi don ya karantar da al'umma kaga kaga ko abin ga an ka hitsodi an ka baka an baka aiki abare ka a baka kismin abin ga jaraba mutayanat eh obis kaga da da baka da lokaci subhanallah to ina ga so jibo mun zo rahama awan ne 24 ha gidan ma bai tsira ban ya zuwan gashi a taho ga mata ga ga ga
باب الترتل في القرآن إذا صلى المرء جالسا قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن ابن شهاب حا قال وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المقلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته بعام فكان يصلي في سبحته جالسا kaga yana in shekara 62 kenan ya fara فيقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها لم ي- لم يقل ابن هاشم في سبحته باب إباحة yanzu الجلوس ga wani abu Allah ya tsara abu manzo rahama ya rasu dan shekara 63 abubakar ya rasu dan 63 umar ya rasu 63 ali ya rasu 63 da 63 uku suka rasu a usman shi ya wuce 60 ya kai 70 da wani abu ban san na Aisha ba amma dai waɗanda muna magana ko lafa ɗin yasa lokacin da Ali Abubakar ya karshe laka tambayar Aisha lokaci Annabi sallallahu alaihi an kai da kaza kaza saboda yana hati shi ma yanzu da wannan shekara dama mu zaura ma ya ba shekara biyu ya ba Abubakar shekara biyu to kuma Abubakar shekara biyu yana khalifa lokaci ya rasu haka ma Umar shi ma ɗan 63 ha Umar na roƙon mutuwa ya yi shahada a Madina ya ce ya Allah abubuwa sun zo da ya maya na jama'a sun yawa duniyar ta shiga farisa da ina rom da ina ya roƙi Allah sai ga shi ma saboda kai ina da lahanarci shugabanci malam bai da daɗi ga wanda ya san shi umar sai ya zo mazina zo abin wadi bai ma sani ba shi a abubuwa sun man yawa har na rabka da saboda hidimar ko shi ya za a yi amma yanzu wani متهيك
باب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعضهم في الركعة الواحدة قال أخبرنا علي بن هجر السعدي مرة قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وكان إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأها ثم ركع نعم قال حدثنا يعقوب بن الدورقي قال أخبرنا ابن عليا قال أخبرنا الوليد بن أبي قال أخبرنا الوليد بن أبي هشام حا قال وحدثنا معمر بن هشام وزياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ
تن أورينك. شنو قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قائم فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان أربعين آية باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته جالسا حسب بعض العلماء أن حسب بعض العلماء أنه خلاف أنه خلاف الخبر الذي ذكرناه قال حدث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قائد ركع وجلس وسجد وهو قائم قال أخبرنا أحمد بن قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يا بن زيد عن بدين وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قائدا ركع قائدا قال حدثنا محمد بن العلاء بن قريب قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أنه سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فإذا صلى قائدا ركع قائدا وإذا صلى قائما ركع قائما فقال أبو خالد فحدثت به هشام بن عروة فقال كذب حميد وكذب عبد الله بن شقيق kazaba mana akhda an ka ce mutanen hijja suka ce kazaba suna ne akhda kuskure
قال حدثني أبي عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا قط حتى دخل في السن فكان يقرأ السورة فإذا بقي منها آيات قام يقرأ السور.
فق- as-suwar ni ba sura ba ga wani wuri suwa وكان يقرأ السور Mm.
فإذا بقي منها آيات قام فقرأهن ثم ركع هكذا قال أبو بكر السور قال أبو بكر قد أنكر هشام بن عروة خبر عبد الله بن شقيق إذ ظاهره كان عنده خلاف خبره عن أبيه عن عائشة وهو عندي غير مخالف لخبره لأن في رواية خالد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قائد ركع وسجد وهو قائم فعلى هذه اللفظة هذا فأذا فعلى هذه اللفظة هذا الخبر ليس بخلاف خبر عروة وعمرة عن عائشة لأن هذه اللفظ لأن هذه اللفظة التي ذكرها خالد دالة على أنه كان إذا كان جميع القراءة قائدا ركع قائدا وإذا كان جميع القراءة قائما ركع قائما ولم يذكر عبد الله بن شقيق صفة صلاته إذ إذا كان بعض القراءة قائمة وبعضها قائدة وإنما ذكره عروة وأبو سلمة وعمر عن عائشة إذا كانت القراءة في الحالتين جميعا بعضها قائما وبعضها قائدا فذكر أنه كان يركع وهو قائم إذا كانت قراءته في الحالتين كلتيهما ولم يذكر عروة ولا أبو سلمة ولا عمرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح هذه الصلاة التي يقرأ فيها قائما وقائدا ويركع قائما وذكر ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ما دل على أنه كان يفتتحها قائما haka dai shi habis abin nan a shi imamu ibn huzaima bai yarda da karyatawa da urwaye ba yana ganin hadisin ba cin karo to haka ba buƙatar karyatawa da musan da shi a, urwaye da hadisi don ya dogara ga wacce ruwa isra urwa urwa shi urwa ba su karo ba ta ibn sirin Na'am.
to kana a jami na قال حدثنا سلمان بن جمعة Na'am.
قال حدثنا وكيع عن أنا أقول يزيد بن برمك.
إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقائدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قائدا ركع قائدا قال أبو بكر فهذا الخبر يبين هذه الأخبار كلها فعلى هذا الخبر إذا افتتح الصلاة قائما ثم قعد وقرأ بغى له أن يقوم أن يقوم فيقرأ بعد قراءته ثم يركع وهو قائم فإذا افتتح صلاته قائدا قرأ جميع قراءته وهو قائم ثم ركع وهو قائد اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم kace mi eh
Hijaz.
ijaziyun ijaz shine makka da madina باب النبي لعجل المضطجع su aka ni
عن أجل صلاة القائد قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب وأبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد قال أخبرنا حسين المكتي حا قال وحدثنا بندار قال حدثنا يحيى عن حسين حا قال وحدثنا أحمد بن قدام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة صلاة النائم على نصف صلاة القائد قال أبو بكر قد كنت علمت قبل أن العرب توقع الاسم ال- توقع اسم النائم على المضطجع وعلى النائم الزائل العقل بالنوم وإنما أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وصلاة النائم المضطجع لا زائل العقل بالنوم إذ زائل العقل بالنوم لا يعقل الصلاة في وقت زوال العقل باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما خلاف ما يتوهمه العامة إذ العامة إنما تأمر المصلي مضطجع أن يصلي مستلقيا مستلقيا على قفاه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن مضطجعا أن يصلي على جنب قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك حا قال وحدثنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع جميعا عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال قال قال بي الباسور فسألته النبي صلى الله عليه كان بالباسور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطيع فجالسا فإن لم تستطيع فعلى جنب وفي حديث ابن المبارك قال كانت بي بواسير جماع أبواب صلاة التطوع hadisi na بالصفا.
gabata can baya eh باب التطوع yana ma بالنهر cikin wuraren للمسافر.
da shi ma wanga hadisi hafiz ya yi wahami a cikin da cikin bulugu wanga ma hadisi a cikin wuraren da ya wahami don na yi tambihi da irin waɗanga duka eh ya yi sai abin an ce a sa sai mu tashi jawami a babu sala Allah ya karɓa mu na'am zai ya taho eh mun yi shi jiya eh ba su da su da ba'un da kuma eh asali bawasir eh a- a- akwai bawasir kuma jin bawasir shine man kamar da hausa bun ina mai shayi ya aji abu ne ba yanzu ba ina ba da mika miki karfe nawa kusan mu garba nan garin garin ku kafin ta mu garba karfe nawa kusan nan Nake ne ma.
ya gwada mana da faɗa mana da faɗa faɗa mana da ban gwada mana da eh ai faɗa mana da ba gwada mana ina fata ka fahimci ka yanzu an ga ki haka ka san wani ki yanzu an kai ka san wani da nawa wai ba faɗa mana da kai ba ai shi abin da bai rike ba kai minti bakwai ne magariba take shi da minti bakwai da shi na wai ban da shi turo man shi na garin ka a na ban san na garin ku ai ko ina ka ta zai ba in ni sa'a in ka sa wannan ai Kano ne rike na ta ko ne haka eh za mu zauna
shi ne garin application application ne ko application eh kuma maka shi ko ne ina kake so ka bari a haka zaka sa ka je wani kuma so ka canza to yayi yanzu kana cikin da ke ka sa na gari zai mu yayi bari mu sai ka turo mu application ba ai yanzu ko na yi da da ka kullum ranka ina da ulata yanzu sai na shigo yanzu ban yi alwala ba wallahi wallahi a to kai kokari ka sai an jima mun tashi in mun tashi ka a cikin zaki ka neme ni sai ka yanzu ba sa ni kai ba matsala yau ba sa ni kai tashi yanzu sai in baka kuɗi za ku gida.
yau wani zamu iya sai ka ba ni Ba matsala. Saboda wurin ne sai ka ci zuwa da ɗaya da ɗan ma ɗan da ba.
ne yayi kwaran gaske an ka taro ha idan ban kashe waya ba ma subhanallah sai ban rufe ba rufe abin nan ba ta kama ɗaukar magana